الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أسبر شاء أكو قوة ربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na talatin da nawa na arba'in da hudu da uku za mu tashi arba'in da hudu a wannan littafi mai albarka na umdatul akam inda muka tsaya hadisi mai lamba ta ɗari da ɗari da talatin da biyu za mu tashi ɗari da talatin da uku darasi na arba'in da hudu hadisin jabir ko za mu tashi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda mun gama hadisin da yake magana akan man ja'a minkum al-jumu'a falyaktakin duk wanda zai ji wato masallacin juma'a a cikin ku to lalle ya wanka inda ba da suka kasu biyu wasu suka ce idan ya bata jikinsa to wajibi ne ya wanka in kuma bai bata ba mustahabbi ne wasu kuma suka danganta wankan da yin sallar juma'a wasu kuma suka ce da yinin kamar imamu shafi shi a gurin sa yinin ne kaga idan ka ce yini to a ta mace da matafi duk wayannan kaga juma'a ba wajibi ba ce a kan to shi a gurin sa su ma wajibi ne shi wankan juma'a a wannan yinin duk da ba wajibi bane su je amma idan ka ce dan juma'a ne idan za a juma'a kamar yadda imam malik ya alakanta wankan juma'a da tafiya sallar juma'a to kaga su wankan ma ya sauka a kan shine bambanci
idan aka ce dan juma'a ne ko kana al'ada a ranar da ya yi wannan dogon yanayi idan kuma aka ce saboda sallar juma'a ne kaga already da ma ita ko ba na hada ta so kada kanta domin zuwa sallar juma'a ba wajibi bane ga hadisin da zamu tashi shine na Jabir da Abdullahi Allah ya kara musu da kale yake ja'a rajulun wan nabi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu wani mutum ya zo annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi yana hutuba hutubar sallar juma'a والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة النبي أنا يوم تاني خطب رانا جمعة فقال النبي أنا خطب لن بيجين جرسيتي لكي سليت يا فلان خيواني أو ترواي أم ترواي كين سليخ سليخ ابن عمرو القطفاني سنن صحابي سليخ ابن ابن عمرو القطفاني shine ya shigo annabi na hudu ba yana ganin sa dai yana shigowa sai ya zauna sai sai da hudu bare kira sunan da yake wani kai raka tahiyatul masjidi yace a to shine nan sallaita ya fulan kai wane kai sallah qala la sabin yace a qala sai yace qum to tashi barka raka'atai kai sallah raka'a biyu wa fi riwayatin aw ta riwayati akai fa salli raka'atai kai sallah raka'a biyu can farka a raka ta ne kai raka a biyu nan kuma kai sallah raka a biyu duk ma'anar su daya to wannan shine dalilin da ya sa malamin suke cewa duk wanda ya shigo masallaci duk wanda ya shigo to wanda ya shigo masallaci abin da ya kama shi saboda annabi ya ce idza da kala adukum masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn idan mutum ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya yi sallah raka'a biyu to ko ranar juma'a ne mutum ya zo a makare wannan sallah raka'a biyu tana kansa sai dai wata ruwayar sai shi jabir din annabi yace wal yatajawwaz fihi ba mutum ya sauƙaƙa wajen yi kamar yadda kake raka'atul fajr ka biya fatiha zalla to kamar haka kai sauri ka gaba domin ka saurari hutuba to wannan shine abin da mala ya kawo mana anan kuma abubuwan da zamu koya daga cikin abu na farko shine shar'antuwar yin hutuba ranar juma'a cewa tana ɗaya daga cikin sha'ira alamomi na addinin musulunci ita hutuba ita hutubar juma'a za ku ga ta sha bamban da hutubobin da ake yin ma na sallar idi karama da babba domin sallar idi karama da babban aka zo liman ya manta ko kuma da gangan bai hudu ba ba da ake yin ta bayan sallah sallah ta yi shi za a gaba an idar da sallah ma ai maganganu za a yi ta yi wasu su ta gaisawa ba kamar ta juma'a ba ce karfin ta zai kai ta juma'a ba idan mutum zai tattare da juma'a sai ta ke tafiyarsa shi kenan ne sallar da ta idi ta yi to abu na farko na biyu kenan na farko na biyu ya halatta a ɗan jinkirta hudu ba saboda wani uzuri to kun ga annabi yana cikin yi da ya ga wannan ya shigo sai dakatar da hudu ba sai mar magana sannan ya tsora ya halatta abu na uku a ce ta hiyatul masjid sunna ce muakkada lalle in mutum ya shigo bai yi ta ba to ta yi za ku ga sauran mazahibin sun yadda malikiya ne ba ta ba da fatawar yin hudu ba a amsalla in ana hudu ba a malikiya amma sauran mazahib sai imamu ahmad sai imamu shafi'i ba ruwan sunna annabi ya faɗi wannan kawai in ka shigo kai za ku ji da imamu nawawi ma yake faɗa sannan abu na hudu kace dan mutum ya shigo masallaci ya manta ya zauna yana zama ana hudu ba sai tuna ayyukan tayyiyatul masjid ba wannan zaman bai dauke mar ba sai take abinda ba a so ya zamto haka kawai ga ka kazo masallaci da wuri wancin sha ɗaya ya tafi masallaci amma bai tashi sallah ba sai da liman ya shigo to wannan shine ba a so amma idan manta yi zai wahala ma a ce mutum ne san mako irin wannan ya manta in ka shiga masallaci ka zo da wuri to me za ka yi kamata ya shiga a yi sallah sannan a zauna a abin da za a yi wannan shine abu na kudi da ya kamata a kiyaye zaman kaɗan kankani ko manjuwa ko rafkana ba ta ɗauke ma da katina za ka tashi kai fa'ida ta biyar a ce ya halatta shi wanda mai hudu ba ya yi wa wani magana shi ma kuma wanda aka yi maganar ya halatta ya mai da martani ya ba da amsa kamar yadda hadisin banda wannan hadisin hadisin wanda ana ruwan sama ya shigo a zuci ana fani ke a zuci ya rasu ana hudu ba ya rasu lalla gaba ɗaya wato gari kowa ya shiga wani yanayi rashin ruwa kaza kaza sai annabi ya daga hannu ya fara addu'a ta abin da ya rawaito hadisin yace wallahi ba wanda bai tafi gida a shiga ba domin kafa annabi ya sauke hannunsa gaba ɗaya ruwa ya tsinke ko masallacin kasan kabashi suna sallah ruwa na shiga kuma haka aka kai kowa ya kai gida da wannan ruwa ruwa bai tsaya ba har sai da aka yi mako guda ana ruwa wanda annabi ya roka an dawo hudu ba wannan mutumin ya kuma dawo ya ce ya rasulullah ruwan da ya ishe ba haka shi annabi ya daga hannu ya ce allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji to ruwan nan ya isa haka akai shi dan daji akai shi gefen gari ba kanmu ba sai ruwa ya tsaya to kaga nan shi ma mahallu shahid annabi yayi magana da wani shi ma wancan kuma ya bada amsa idan magana tana da alaka da liman ma mu yazo yayi ko dan agaji ba da shi dan za ga wani lokacin liman yana cikin masallaci ya dari ya hadu ana tsakiyar rana shi bai sani ba eh shi yake duk nawa da sun kuna cikin masallaci yawa su kuma wanda suke dan agaji ba wanda zai iya zuwa dan jiya liman ba akwai yanayi kaza wannan yana da muhimmanci cewa akara makallahu yanayi kaza ko a rubuce ko da magance duk wannan za a saurara wani lokacin za ka ga shi magana ta ɗebo wato in mutum da yi da gaske bai ɗauko magana yana jin daɗin magana da yake yi to sai wuce lokacin da ake bukata to sai an tunatar da shi kowa dai ya haɗo amma fara ruwa su ba sani ba duk na waje kuma ya za su yi su sai a je ko da ni ba yana tsakiyar hudu ba a tunatar da domin ya sai da zai yi ta kafirin da ya takaita ko a gaya ma hadari ya haɗo mai ƙarfi duk yana da muhimmanci wannan sai dai idan gaba daya kun san masallacin ku yana dauke mamu to wannan ba komai to wannan shine abu na shida malamai suka ce ake liman zai iya al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar lokacin da yake cikin huduba in ya ga abin da zai yi wa wani magana annabi ya ga wani ya to yana ta tsallaka jama'a yace kaiwa ne da malan dakata wa kad azaita wa anaita annabi yace ka cutar da mutane ka zo a bakar kuma kana tsallaka su kun san wata dabi'a wasu kenan za ga ya bakare ta tsallake jama'a sai taka wancan ne da ya zunguru wannan zai biyo ba shi hakuri ya koma ta haka sai shi da annabi ya ga mai shi dakata a anaita wa azaita ka makara kuma kana cutar da mutane saboda haka kana son zama a gaba kana son zama a wani guri to ka zo da wuri shine kaida to wannan jima'a cikin kaidodin juma'a ya kamata a iyaye sannan abu na bakwai shine duk wanda ya shigo masallaci to idan ya tashi raka'a biyu zai yi kada ya kara akan raka'a biyu ne don za ka shi ne ya zo a makarawar shi kuma alabi sallau ya ta sallah ya bi ya idan ya kara wa ya saka tahiyatul masjid kawai ake bukata yanzu in kana son sallah da yawa to ka zo kafin liman ya hawo mun wannan ba a yanke ma ba kai ko raka'a nawa za ka yi a barka akwai ba sai raka a dari imamu ahmad bin hanbal raka a dari uku yake a rana ba sai juma'a ba kullum ba raka a goma sha biyu yake ba raka a dari uku yake sallolin nafila kai ma ba a hana ka ba amma ka tabbatar da cewa ba liman yana hudu ba in liman yana hudu ba biyu ce kawai kuma gajeriya yawwa sannan abu na takwas wani abu mai mahimmanci shine suke cewa shar'antuwar wato rarrabewa ka fara mutum tambaya kafin kai mai inkari kaga annabi tambaye ta yake sallai ta ya fulan kai wani kai sallah ba inkari ya fara sai da ya tambaye illa ya ce yayi to annabi zai kale amma sai yace bai ba shi za kamar da wani ya tambaya kwanaki anan ko yace ya ga wani yayi sallah limamin su yayi sallah ya haɗe sallah kuma ba ya yi kama ba sai nace to ai shi ya kamata ka tambaya shi limamin shi ne ka'ida domin watakila ko zai iya yiwa an yi baka ji ba ko kuma yana da wani dalili da ya sa aka yi haka yawwa zo da aka irin wannan shine istiftali cewa wanda ya aka yi abu a gaban shi ya kamata ya tambaya bai kamata ba ni na karzo man ba kuma ba ni rataya shi ya kamata a tambaya an gane shi ne al-istiftal kaga yadda annabi ya mar kai sallah yake a ayi jujuta shi kai shine kuma uzuri kai mutum uzuri sannan shine suke ba da wata ka'ida la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani lokacin da ake bukatar sa a lokacin da ake bukatar wannan amsa to lokacin ya kamata ka tambaya in ka riga ta wuce kuma shi kenan sannan mun bi annabi alaihi salatu wasalam baya yin shiru in yaga kuskure in yaga kuskure a lokacin yake wa mutane magana wani abu da zai baka sha'awa shine a wannan matsalar shine abin da jumhur suka tafi akai cewa mutum ya shigo masallaci in dai zuwan sa kenan ko liman yana huduwa ya tashi ya sallah ko liman yana huduwa shine suke cewa har wanda baya biyo liman in dai sahu ya kai gurin ya kai gurin akwai masallacin da za akwai mutane da yawa to in dai ya zo jona a gurin to shi ma a lokacin a masallaci ne amma idan ya zanto bai kai gurin ba inuwa kawai ya nema a wani wata unguwar to wannan ba ta hiyatul masjid a kansu domin yanzu ba ma a masallaci yake ba a kofar gidansu ko a kofar gidan da wani ba ba baya gurin hukunci da ya wuce ba sannan imamu nawawi ya faɗi wani wata magana mai kyau da yake cewa wannan nassin na cewa in mutum ya zo masallaci ya tashi ya sallah raka'a biyu yake ba na tunanin wani malami da wannan hadisi zai je mar kuma yin kari a kansa wa ta wannan ke ta hadin ana musu uzuri ko dai hadisin bai je musu ko wani dalili imamu nawawi yace ba wani malami abin da yake hada nasu la ta darako ilayhi ta'wil wannan nasi ne da ba wani tawili ba za a iya laukata kuma annabi cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci ya yi wato kada ya zauna sai ya sallah raka'a biyu sannan kuma nan gurin annabi alaihi salatu wasalam kai tsaye ya kalli wannan sahabin yace kai sallah yace a a yace ce ta shike yace ba wani nafsi ba wani tawili da zai shiga wala azullu aliman yablughu hadha al-lafzu wa yataqidu sahihan fa yuqalifu yace ba na taba tsammanin wani malami da wannan lafazin da na annabi cewa kai sallah kai wani an gane ko kuma wannan malamin ya kurince ingancin wannan hadisin sannan kuma ya saba wa hadisin inji imamu nawawi yake babu malami da zai haka sai dai idan malamin da hadisin ya zo mace a gurin sa bai inganta ba ana iya samu haka an fahimta da kyau ko yawa kudiri da kullun akewa yanzu kawai imamu malik imamu malik idan ya taba kan irin wayannan abubuwan wani lokacin shi imamu malik kin baiwa da Allah ya bar duk zaman da yi bar madina ba sahabbai kuma sun yada a garuruwa har dai iya yiwa abin da aka faɗa a basara imamu malik bai ji ba wani sahabi ya faɗi wani abu a basra kuma wato imam malik na cikin madina bai sani ba to saboda haka dole a mako jiri da wannan wanda ya zo ya faɗa ya san shi kuma dole a karɓi nasa domin da kansa saboda irin wannan shi da lokacin da wani bayan muwaɗa ta kammala wasu suka ce su ba za su aiki da komai ba yanzu sai muwaɗa ya ce a'a yace sahabba annabi sun yaɗa a duniya yace idan ku takaice a iyalan kun takaice abubuwan da annabi ya zo da su yace ba ruwana idan ba al hadithu fa huwa mazhab da bakin sa ya gaya mu yace ni hadisi ya inganta shi ne mazhaba ta kada wanda ya zo kala mun wani abu shikenan imam malik ya fita saboda kaga zaka iya cewa imam malik ma yana kan wannan domin in ya zo masa ba yadda za a iya kauce masa babu imam malik saboda ladabin sa in zai karanta hadisi annabi sai wanka ya sa tunani cikin madina dama madina har yanzu wannan ladabin tun zamanin su imam malik ba a surutu a madina su wanda ya je madina ya san ba hayaniya a maka ne hargowa take a maka amma a madina zaka ji kamar bacci ake da rana sai ballan tana dare ko da yaushe garin shiru saboda annabi a kwance yake anan ko da yaushe madina shiru take to baya yawo da takalmi kullun yana masallaci annabi yana karantarwa in zai fito sai yayi wanka ya sa kaya masu kyau ya sa turare domin yanzu magana annabi zai ya sa rawani imamu da yarin hijira to wannan shine to kaga wanda yake da wannan tarbiyyar ai ba da zai abu yazo daga annabi ya watsar da shi yawa ba zai watsar da shi ba hadisi na gaba shine Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba an sabo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda kana yake kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kutubu khutbatayhi wa huwa qa'im annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance yana yin hutuba guda biyu a babin juma'a miki hutuba biyu yake yi alhali yana tsaye shi sa tsayuwa a hutubar juma'a dole ne yafsilu bainahu ma bi julusin yana raba tsakanin hudubar guda biyu da zama dan kankanin zama da shine malamin ka ce kai wa yayin huduba ta juma'a dole ne sai dai dan liman yana cikin yi wani rashin lafiya ya same shi ne gaba zai iya tsaya ba ya halatta ya zauna an fahimta da kyau ko in dai ba je hoja aka kai daga mumbarin ba yana kai dai misali ya zauna an fahimta da kyau ko ko kuma ya zanto dukkan ba wanda ya iya ba wanda ya iya hudu barke shi kuma ba ya iya tsayawa ya halatta a ɗauko ke a zaune to ba wannan ba dole ne a yi hudu ba sai dole a sai ake yi ta idan an yi abin da zai rana zai nuna wannan hudu ba juma'a ce shine dan minti daya ko rabin minti ko abin da ya kamata wannan ya zauna in ya zauna ya dan huta sai miƙe ya ci gaba da hudu ba wannan shine tsarin hudu ba sallar juma'a haka annabi yake yi har yawan duniya shine yafsilu bainahu ma bi julusi yana rarrabewa tsakanin su ta hanyar zama wanda aka burgo ko to wannan shine shi ma wannan hadisin kaga malamai suna faɗa cewa annabi ya dawwama wajen yin hudubarsa haka ranar juma'a wato yana yin tafe guda biyu sannan ya san wato ya dan raba a tsakaninta da wata wani abu kaɗan ba tare ba fa wani abu da ake karanta ba zama kawai zai huta ce yi wannan shi ne shi ne wani ya irin mai baban nan da da da ake wa interview za ga wani su an yi wa wasu interview irin na kauye ne an musu interview ya ci interview ɗin sai aka rubuta mar kuɗi ba to shi wanda ya rubuta mar sai ya sa bayan ya yi bayanin da na farko da ya je tsakiya sai ya sa aljulus aljulus ta ga yana nuna mace cewa nan gurin ka zo zama za ka yi can kasa sai ya dora wallahi da ya zo yi wace aljulus shi da gane da yake bai san shi ake gaya wa aljulus sai ka zo nan ka zauna kawai ya ya faɗa da ƙarfi aljulus shi wanda ya rubuta wai dora hannu a kai dan ya faci kuma Izo da haka wannan shi ne na biyu wajibi ne wato ai wannan hudubar guda biyu kamar yadda muka faɗa domin annabi ya dawo ba akai sannan abu na uku shine a tsayuwa a huduba sharadi ne sharadi ne sai dai inda wani uzuri na faɗa da ga irin uzurin to saboda haka wannan jini hadisi na gaba na Abi Huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda annabi kira da amince Allah ya tabbata gare shi ya ce idan kunta li sahibika ansi idan ka ce wa abokinka ranar juma'a ana hudu ba ya shiru saboda ya zo yana daga waya ko yana wani magana sai ka ce ya shiru يوم الجمعة جران الجمعة والإمام يخطب لمن ينا هدوة فقد لقوتا وقالوا لي تشين زلي إيه كيدا كفيها مرة كان إمام مجانا تقالوا لي يا تشين زلي sannan wata ruwaya ta ce wa mallaka fallaisa da juma'a wanda ya lagau kuma ba shi da juma'a abin da ake nufin shi ne ladan da ake samu da juma'a shi bai da shi ba sai ya tashi azhar ba ba sai ya tashi juma'a ba amma dai falala juma'a shi wanda shi ban da sai dai idan mutum fada ya cikin jami'an tsaro ko yan agaji wannan da su kaga dole sai an yi magana wani lokacin malam da Allah kar ka ajiye abun hawan ka anan bai mai da kitan su wannan daban amma ba nan mutum ya fado ba to wajibi ne ya kiyaye bakin sa ko yaro ka zo da shi malamai suka ce sai ta koye za ka yi masa ishara da hannu haka ka dau eh kai masa ishara da hannu ka dau hannunka ka dora a baki cewa ya juru amma an kace dan ke juru shi kenan ya baka ma juma da ban shi baka baka kanka ba za a yi magana ba to shine yake um wal imam yaqulu al hali liman yana huduba faqad la gauta to ka zo da ya san yanzu abinda ba a bukatar sa abu na farko hadisin yana nuni akan cewa duk wani nau'in zance gaba ɗaya ko da iri ne in dai ana huduba haramun ne haramun yau da ko da suka tsananta ma cewa ko kamar yadda suka walau amiran aw nahiyan bil ma'ruf an gane ko walau amiran bil ma'ruf aw nahiyan bil munkar ko da umarni zai da kyakkyawa ya hani da mummuna kamar wanda ya zo da yaro amma sun ware dan abe ka zo da yaro yana kai surutu to abin da yake akan ka sai dai kai masa ishara da hannu ko ka janyo shi ka rufe bakinsa da hannunka sannan abu na biyu wajibi ne a saurari liman da ittifaqin ahlul ilmi gaba ɗaya sun ce dole ne ka saurari liman sannan an ware wanda liman ya nemi ƙarin bayani a gurinsa ka shigo liman ya tambaye ka ko yana hudu bare ya tambaye ka wani abu ƙarin bayani ba yaushe ne ake kai ya nuna to ba komai dan kai ma bayani ai kaza akai amma ba a zo gurin ya zama wajen hira kamar da za a ga wasu hudu ba ce amma zai yanka tambayar wannan ba haka ake kaza ba ai haka sai koma kan wani wannan ya zama gurin gurin mutaƙaƙa kuma wuri ne na tafiya ba haka ake yi kawai zama wani matsala ce ta taso ka tambayi mutum daya kuma kai zama al'ada kullum eh wani ya mai da gurin kawai gurin tattauna yana so ya ji labarai gurin wasu sai ta tambaya ya aka wani yana tambaya bayan wanda ya bayani wani yana baya ce ai tsarin bayani akar makan lawo shi ma wani tsarin bayani ji a hudu ba saboda haka duk wanda kaje yana yin wannan duk girman malintarsa kuwa gaskiya ba haka annabi yayi ba ba haka annabi yayi ba yawa to saboda haka wannan shine sannan abu na uku ko na hudu cewa an yi bayani akan hukumar da za a yi wa wanda ya yi zance ana hudu ba da za a ga wasu cewa ana hudu ban da abokinsa in ka je shiru to zama yi amma yana jin me ake yi sun suna ta tattauna wai sai ya zauna wani sai ya zauna sannan sannan shi ya kama kana fara jiyo sautin liman ka fito da juma to ta hauka ko a hanya kake kamata ya kai shi domin ka yanzu ka shiga layi masallatan juma'a amma wani za su da shi sa wani za ga baya yadda baya tafi da aboki inda ya makara kawai zai kokari ya tafi da shi kadai domin ya samu wannan cikakken ladan da ake nema hadisi na gaba ana biyo rayuwar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairah yace annabi ya ce man ittala yawmal jumu'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a wankan nan mun fada iri ɗaya da wankan gawa wankan janaba wankan shiga musulunci duk wannan wankan wankan da kaji ana bayani gaba ɗaya iri ɗaya ne bambancin su niyya kawai niyya ce za ta bambanta mai da ka shiga da ruwan ka bukiti guda banda ya halatta kai wanka al'ada kai na juma'a da ka shiga ka fara wankan juma'a kana gama da dauko sabulin ka da soso kai wanka soso da sabulu yana kokari a lola ne sai dai fitari sai kana cikin wanka to wannan da ba an bayyana da ke ko yawwa domin wasu za su iya fahimtar wannan wasu yara suna sallah su biyu ne suna sallah jami'i yan yara ne haka shi mamun tun da aka fara sallah yake tuza har aka idar shi a fahimtar sa ai ba komai jije ba abin da ya dame shi kawai su sai eh tun da ba shi ne liman ba sai da aka idan shi ne mai wayan yace wallahi wani tun da aka fara a biya to sai kuma je ka sake sallah sai kuma ya dariya shi bai kwata kwata ba a jikin sa eh shi bai dauka cewa akwai matsala ba to saboda haka wannan shine idan mutum ya zo ya halatta ka shiga da bokiti kai wa in ka ga dama ka fara na al'ada to so da sabulu ragowar ruwan kai wankan ka na juma'a ne wankan nan na juma'a daidai ne da bambancin su kawai kana wanke hannu kana fara wanke daga tiliya zuwa kafarka da tsiraitinka shine niyyar za ta faɗo ba faɗa ake ba za ta faɗo yanzu ba wankan juma'a ne kana yin wannan ka wanke hannu kai alwala normal alwala in ka ga dawa ka karasa da kafa kamar da muka faɗa a wankan janaba in ka kai har kafa kana gaba ka ɗebo ruwan ka wanke kai da wuya ina maimaita ne saboda wani maybe bayan mu wannan karatun ya fara zuwa saboda haka ya wanke daga kansa zuwa sama kuma aka ce kai ba iya gashi ba tun daga wuyan ka nan har sama kunne ya shiga kofar hanci ta shiga gashi ya shiga gaba ɗaya a wanke dal ta uku bayan an yi wala ƙara ɗebo ruwa a wanke ɗakin dama sana ta uku sana ɗebo a wanke ɗakin hagu ta uku sauran ruwan sai a ɗiba a fara in ka fita yanzu kawai abin da ya rage in ka goge jiki shafa mai za ka sa turare ka sa kaya ka tafi masallaci in ka ga alwalan nan ba ce ba to wani abu ne ya faru ko dai ya pollution ko abin da ya kama da wannan kai kasan abin da ya faru yawwa ko kuma mutum ya ta taba al'aurarsa da gangan amma dan yana cikin wankewa ba da gangan ba wannan baya lalata alwala baya ba ta alwala to bayan mutum yayi wannan wankan kuma wannan alwalar da kai har la'asar ne ba wani abu ne ba ro kai har magarba har isa in dai ba zuwa kai kai ba wani ko bacci ko ɗaya daga cikin nawa sai da doro ba alwalar ka tana nan wannan da ta fito da yaban daki da ita tana nan to wannan shine to sai kullu annabi yake wanda yayi wankan juma'a to ga gurin rabon garabata thumma raha fi ta'atil ula sannan sai ya tafi a lokaci na farko baka annama qarraba badanatan annabi yake kamar yayi sadakar daguwa ne kamar ya samu taguwa ne katuwa an yanka wa ya raba mutane nama to amma kafin mu yi nisa yaushe ne lokacin bari mu ji lokacin daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin da liman zai hau kan mimbari limamin da kake zuwa masallacin da shi muke wannan awasin za ka ɗauka misali a ce misali tun daga bakwai da rabi ko bakwai har zuwa karfe har abi ku karfe nawa kake hawa mimbari kai ne hawa mimbari ku ne limamin zuwa a Allah ya tauke yau zai karfe shafi yau wace tun daga bakwai ne ko misali tun daga bakwai har zuwa sha biyu da ashirin mu ɗauka zuwa sha biyu awa biyar to wannan awa biyar ɗin yanzu da su muke sai ka kasa su gida adadin abin da annabi ya faɗa bari mu ci ku gani misali sai ce za mu dawo kan kalmar sai ce sun mara hafin sa'atil ula sai ta ba lokaci na farko baka annaba kan raba badalaka annabi yake kamar yayi sadaka raƙumi ne ya samu raƙumi an raba wa mutane a halin da ake cikin yunwa sannan wa barra fi sa'ati saniya wanda ya tafi a sa'a ta biyu a wannan sa'a da ya raba kaga shi ma wanda yake tafiya masallacin karfe biyu ko karfe biyu shi ma haka zai lissafa wannan awa to ne ya zama ma awa guda shi wani kuma ya zama ma'awa bakwai ya danganta da an dai gane misalin da muke yawwa ya shi kuma baka annaba kan raba bakaratar annabi ya ce kamar ya bada sadakar saniya ne wa man ra'a fi sa'ati salisa wanda ya tafi a lokaci na uku baka annaba kan raba kafkan akara annabi ya ce kamar ya bada sadakar rago ne mai kaho me za annabi yake mai kaho saboda cikar kaho a gurin rago an fahimta da kyau ko cikar kaho a gurin rago shi yake nuna kamala cewa lallai wato na farko kosashe ne sannan namiji ne idan babu kaho za a zo a tunanin cewa wannan tinkiya ce ko rago misali yauwa kamar da shi ma namiji yana da fitar da suke bambanta shi da mace to shi ne to sai yace wa man ra'a fi sa'ati rabi'a wanda ya tafi a lokaci na hudu faka annama qarraba baizatan kamar ya ba da sadaka kwai ne to to mun tsallake ko faka annama qarraba da jaja kamar ya ba da sadakar kaza shine kenan ya ya dalle isa ta raji ake nan umar rabi ta til khamisa wanda ya tafi kuma a lokaci na biyar fa ka annama kan raba baidatan kamar ya bada sadaka kwai to kun ji na'am ai ba ji ba ga bi ran kai ne ko da yake shi yana da fatan ta yawa amma na karshe ne yanzu da za a faɗa shi aka bi sai annabi yake fa idza karaja al-imam liman yana fitowa hadaratil malaikatu yastami'una dhikra malaikun da suke rubuta wannan rubuta din rekodin da suke rubutawa gaba ɗayan su sai su koma su ma kawai su nan nade rijista su sai su koma jin kuɗi ba su wanda ya zo ba sunan sa duk wanda ya zo ba sunan sa duk wanda ya zo an fara hudu ba wallahi ba biya sai ka lissa ba juma'a nau ce ba su zanka tsakani da Allah wayannan matasan su sun zani yayi babba kuwa juma'a nau ce har fa akwai wanda aka ce mu waya duba su ce musamman wannan masallacin Najeriya sai a ce wa ji abin tuko waye yahu eh yana kusa da gidan zai ce a kun tuko wa kuka ji yahu waye sallama assalamu alaikum wannan sallama da ai malam wani ne ko bai kwance sa ko to yace ne ko to sai koma ya kwanci a ai ba shi dai mutum yace kallo ba shi din ne ba zai saurara ba shi ne bai marba ba wai lokacin ba shi din ne ba zai saurara ba kawai yau zai zo bata mata lokaci ne yawa amma ya dai dije sallabi din da ya jab jab ba komai zai biyo to kaga wannan ba karamar asara ba ce mu dawo kan hadisin kaga yanzu lokuta biyar aka lissafa ko to za ka iya cewa wanda ya tafi daga bakwai zuwa takwas kamar ya ba da sadakar raƙumi ne kuma annabi da ya zo da yake badana kan me yasa aka ce badana ba ce raƙumi ba ba ce ibul ba to ko da ba ce badal ba domin namijin badana tun shine badan raƙumi ke badana to kuma taguwa me yasa malamai suka ce wasu a cikin fahimtar su suka ce saboda inda za a haifi raƙumi da taguwa a tare su taso sai insha Allah ta'ala in aka yanka taguwar sai ta fura kuma nawa in dai tara ka je su amma zai iya riwa ka je ka ce in ba tun daban daban ne za ka iya siyo raƙumin ka namiji kuma ya fi watan watan watan matan girma ko yawwa amma ana da in tara ka je su to taguwar ta fi nama to shi sa wasu suka faɗi wannan amma ba nasi bane fahimtar cewa eh shi za aka kawo wannan sannan can kuma wanda ya je a sa'a ta biyu kamar ya ba da sadakar saniya shi ma ba ce sa ba me na wajen makaratin ne a a a a a larabci makaratin shi wannan badanin badanatin to shi me ne na wajen makaratin zarewa dariya kake yi eh shi kaga iya bakaratun din ba ta da shi dai kawai wani sunan daban a koma gefe a ce sauri ko a sauri shine bijimin sa amma shi in kace bakarun ka ka danki kuma kana faɗan bakarun to danki ne za ga wani abun ka dade da wuce shi amma bai taɓa faɗo ma ba aga in kuma kai wasa ana zuwa harshen makaranta sai ka faɗi eh sai daga duhun makaranta
to wannan shi ne to kaga shi ma suka ce saniya inda za a same su ɗan biyu da sa da saniya in suka taso tare na ka yanka mai saniya biya fi nama shi ma shi sa annabi ya ce a yanka wanda yanka saniya shi ma wannan iji ta haɗi in ka samu bujimin san ka kaso a ida ba ka san ya fi wata saniya wata saniya da arama take domin ta gama haihuwa ta zama guzuma ma guzuma ko yawwa na na to kaji cewa wani abu kuma albarkar da za ta samu saboda haihuwar da take wai naman ta zai yawa saboda ita take haihuwa ai na dauka wanda yake haihuwa kuma raguwa yake Oh, okay, to na fahimta. Eh za ta fi daraja kan domin ita ta samar da iri da yawa, yi ka wannan ranka ya daɗe ba irin da yawa to sai yake wa man ra'a fi sa'ati salisa wanda ya tafi a lokaci na uku fa ka annama qarraba kabshan kamar ya ba da sadakar rago ne akaran ne kaho shi ma kaga an bambance shi da tunkiya ne saboda kamar namiji ne ka bambance shi da mace da ne gemu da gashin baki ko da abubuwan da ya kama da wannan shi ne to shi ma raguwa ba za ka wannan cinki da cinkiya da kaho cikarsa kenan shi za a aikin haji abin da ya fi falala mutum ya yanka a cikin wato bayi mazula na ثمانية أزواج من البعل اثنين ومن المعز اثنين ثم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين سوى راغو دكيكيا سنة دبوب النئمة sai akuya da angon da gunzuru ko da akuya sai kuma sa da saniya rakumi da a taguwa da za a cewa rakuma taguwa rakumi da taguwa wayannan guda takwas din su ne idan aikin haji ne manya aka fito amma kuma alayya an fi san rago sai dai mutum yana da hali sai ya kwama saboda mabukata domin a aikin hajji kaga ai dabbobi guda 100 annabi ya soki yayi guda 40 da wani abu ko 60 da wani abu sai na ya ƙara da sauran sannan a layya kuwa da yazo sai yanka raguna biyu manya amla aini akrane ne amla aini to to wannan shine shi sa malikiya ta fifita wancan da saboda haka kamar wanda ya bada sadakar rago ne kafin wuce nan kun lura kayi da dabbobi akan wani abu da annabi ya zo yana magana akan sadaka duk sai maganar nama me yasa annabi bai ce wanda ya bada kuli kuli kamar yadda yan kasuwar mu suke yi yanzu ka wani abu da zai baka mamaki kuli kuli yadda daga Allah ne ya yi wahayi yadda an ka bada kuli kuli ai wanda yake da bukata ba kuli kuli zaka baki ba nama zaka baki nama to amma mu kuma wani abin ta kai ki ka je kaga da masu kuli kulin yan da ke da kuli kulin da almajiran gaba ɗaya sai in ka kalle su da kyau kai karatu a kan sun ba ka wuce saboda wani abu sai ka shiga kasuwannin mu za ka gani da ta ke idan ya zo shi alajin ya zo ya dama ya sai kuli kulin na dubu biyu sai a kawo su su wannan almajiran da aka ba suka bi layi tarawa suke yi ba ci suke ba da an gama zai su dawo gurin ta kuma siyan mata na tabbatar da nama ka ba su cinyewa nan ko ba ka bane kai ma kuma yanzu ka ba da sadaka kuli kuli in wani ya zo yanzu ya baka kuli kuli sadaka rabin kwano sai za ka yare na ba an kai me za ka yi da shi amma da nama ne ka zo ka bayar wallahi a gurin za ka sha mamaki za ka sha mamaki yadda za a yi masa wani mukalafa kan kamar gurin an cinye sai a ba da kulikuli ita mai kulikulin ta karba haka za a yi wannan kulikulin ba ya sa'a ba sai a yi wata ana fili sai a yi wata tana ta biya shi tana ta karya dama idan ta ba su goma goma ko wanne naira goma goma misali yanzu idan suka dawo da shi ba fikirin shi za ta siya a matsayin naira goma sun yadda ita ma ta yadda gaba ɗaya shi za da wani malami ba da gidan yana cewa wato ai dai da jiya albarka da Allah ya yi wa Kano yi wata albarka ne saboda abubuwa biyu makaranta alkur'ani da sadaka da ya ce amma kar maka Allah bai san kwanan da ba sadaka ai ta kuli kuli ce ta kuli kuli ce saboda haka sadaka ake so a yi mai inganci mai inganci tsakani da Allah domin Allah madaukakin sarki cewa ya kada ka bada abin da in an baka za ka rinse ido kada ka bada irin wannan ka bada abin da kai ma idan aka baka za ka yi murna duk da cewa masu bada kuɗi kuɗin sun bi wanda ba ka yi amma dai ya kamata in za ka ba wa Allah annabi cewa ya ba duk wanda ya ɗau sadaka zai bayar kafin ta je hannunsa sai ta je hannun ubangiji yanzu zai ka ba Allah kuɗi kuɗi shi ya baka miliyoyi shi ka ba shi kudi kudi tsakani da Allah sadaka da ba wuce yake cewa maganin masifa maganin masifar ce amma ayi mai kyau ayi mai kyau kuma wani lokacin da ka zo ka tattara yara ɗari biyu ai ta ture mutane ana raba musu wannan kuli kulin guda uku uku wani ka samu yara uku gaba ɗaya ka ba su abinci mai kyau su kyau su tafi wallahi gwara ka samu guda uku farara ka wasu abinci ne kyau da ka rage wani ya zurfi ma ya dau uku kai dai haka wannan shine abin da ya kamata to kaga annaba ne da Abu Sufyan da yazo bayani sai bayanin dabbobin ni'ima kuma manya masu kyau domin Allah madaukakin sarki ya zo da ka baki wato sada'a mu za ka baki rance to ka baki rance ne kyau wa ma za ta ta rabi'a wanda ya tafi a lokaci na hudu sa'a ta hudu kaga wanda ya tafi takwas zuwa bakwai zuwa takwas shine yaje da wuri shine ne ta salloli ya karatu alqur'ani duk wannan adabin ya koma salatin annabi ya yi wanda ya wannan haba ai abin da rage wasu kenan wannan arfar da ta wuce ba juma akai ba nake ai ba mai wayo irin wanda ya gane irin alfarmar da take wannan ranar ta ta rana arba ta ta juma'a mai hikima da dabara an yi wannan hikimar ya tafi masallaci da wuri ya je ta karatun alkurani ya salatin annabi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu domin ba abin da ya bi a wannan ranar wanda ya yi wannan a wannan ranar wajen abubuwa goma sannan bayan nan ga azumi a bakinsa sannan ya yi sadaka ya taimaki wasu sannan kafin rana ta faɗi da minti goma ko sha biyar ya zauna ya kira roƙon Allah ai ba wanda ya dace irin wannan domin an samu kaya daya yanzu wata kila kafin wata juma'a ta fara faɗo ba irin ta ta dace da rana arba irin wannan za a kwana biyu to wanda ya dace a wannan lokacin ne wannan abubuwan wallahi ya more ya more matuƙa har liman ya zo ya hawo mimbari yana ciki aka yi sallah yana ciki wataƙila bayan an watsa ya tashi ya raka abi kusa abubuwa goma a wannan ranar ya yi su to ya more amin ya Allah ku sai yake wa man ra'a tisa'ati rabi'a wanda ya to wanda ya tafi a lokaci na hudu baka annama qaraba da jajatan kamar wanda ya bada sadaka kaza ne sai annabi yake wa man ra'a tisa'ati al-khamisa wanda ya tafi a lokaci na biyar baka annama qaraba bayda kamar wanda ya bada sadaka kwai ne shi ma kar wani ya ma dabaru ya ce a je a kawo kai kana da bukata kawai ya dau tawada da allo ya ta rubutu a cikin kai ka dauka wani abu ne sabo su da kawai waye ne kawai annabi ce ya bada kai wani sai ya fake da wannan waye sai ko yake su dabar da kon kuma aka kawo shi a rubutu a jiki a ce waye shi ai kaza a sa a cikin wuta ma anzalallahu bi hamin sultan kawai dalili dabaru ne kawai fa idza kharaja al-imamu liman yana fitowa hadarat al-mala'ikatu yastami'una dhikra mala'iku ce shi nan nabi rijista su gaba in su koma sauraron huduba saboda haka an ja da kai abu na farko hadisin yana kwadaitar da mu dangane da yin wanka ranar juma'a da yin sammako shine abu na farko na biyu lallai wannan wankan ana yin sa ne don sallar juma'a kamar yadda na faɗa a farko na biyu an so mutum ya sammako ranar juma'a ka tafi da wuri masallaci na uku ko na hudu falalar yin sammakon domin aika kana da ayoyi da za su goyi bayan ka wajen yin gaggawa Allah ce wa fi dalika falyatanafasil kamata yayi anan ake gasa ba wajen siyan waya ba wani yana zuwa masallaci karfe goma to insha Allah ni ma daga wannan juma'a goma zan fara zuwa karfe tara insha Allah ana ake gasa ba wajen sa kaya ko kuma wani abu da ya kama da wannan ba ko kuma li mithli hada fa li amalin amilun irin wanda ya kamata ma'aikata su ba gasar abin duniya ba ko ayat da Allah yake ta Ali Imran wa tabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat ku yi gaggawa zuwa neman gafara ubangijin da wata aljanna wadda fadin da ya kai fadin sammai da kasai ko ta cikin suratul hadid wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ardi saboda haka wannan shine sannan ya halatta a kusanta kai zuwa ga Allah ta hanyar sadaka da dabbobi dabba ya halatta mutum ya samo ta dabbar a yanka a raba mutane nama wani abu ne mai kyau wani abu ya shige ma duhu abubuwa an sako ka gaba a wani gurin ba tare da wani ya baka doka ba kawai ka sa a siyo ma katon sa a wannan yanayi a yanka a raba mutane nama kai tawassuli da wannan ana yi kwarai da gaske kai tawassuli da wannan ka gani mutane wanda suka gane irin wayannan abubuwan ko wallahi ba sai an gaya musu ba musibu da yawa sun tinkaro su kuma sun yi irin wannan Allah ya kauri ina gaya ba ba tare da wani ya ma ka'ida ya ci kuɗin ka ba duk ba wannan ka'idodin talib alim ka ba hanyoyi masu sauki wanda cikin ikilasi kuma ba tare da wato an ba ka'ida ba wani ne ka je yake sai ka kawo shanu biyu kuma shanun fari da baki kaga wannan daga nan an kauce hanya yanzu kawai ka gani dai za ka yi ta ƙaurumi zuwa ga Allah bari kai kaza Allah yana biya wa mutane bukatu mu ci abubuwa ko kazar sun shige gaba kasa yadda ake cikin yanayin nan yanzu a ciwo ba kaji broiler manya guda biyu a soya ko ka raba ko kwai kira biyu a dafa a raba wa yara za ka ga buɗe ne yawa yau to kaji har manyan ma yanzu ba masu manyan ma bukatar su ce kwarai kuwa da wannan shi ne amma yanzu da ba zai karan ce ba wai ta wallahi ci zami ai da ba ci zami ba ba eh wani ne kai sannan hadisin ya nuna falala na tarewa da liman ya sallaba akan mimbari assalamu alaikum wa rahmatullah to an ja da kai yana hawa mun bari dama da ya shiga miko man bai kake yayi sai ya sallaba to an share kai an nan nade mala'iku sun koma gefe tauraro sannan kuma wato ita mun ji cewa ba a yin hadaya sai da ni sai da bai matulana bai matulana su ne wayannan dabbobin guda takwas samaniyata azwajin da muka faɗa sannan biyar da ka bada abu zuwa ga Allah madaukakin sarki iya gurgurdan ikon ka shi Allah baya rainawa yana karba shi dai kai iyayen ka sannan falalar hudubar juma'a da yake nuna wa tana da falala cewa mala'iku ma suna zuwa sauraro kai kana kusa da gurin ba ka zo saurara ba amma mala'ika ya zo saurara da ku ai mutum in bai saurari hudu ba zai asara ne yawa ba tura a dubo musu cewa an wani ne ba za su fito ba saboda yana kaza ba dini bane ai hudu ba za ka kalla ba shi ba fadalar ta haka da kai abin da za ka yi bitin ya ke so ka rika tunawa yawa sannan hadisin ya gaya mana cewa maraki matsayi hatta a gurin Allah da mutane daban-daban ne domin da kansa yake inna akrabakum inda Allah to matsayi to rabi a gurin mutane daban-daban ne an daga mun takarda abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana akwai takardun mu na last week ma da ya wuce na zakulo na ranka da haka na'am cewa kamar yawanci daura aure yanzu a masallaci yake to zai ga mutane duk mutum an za a daura aure a cikin shigo a masallacin ko da an shigo a zazzauna to abin da yake wanda yake da alwala sayyatul masjid ta hau wanda ba shi da alwala shi ba ta kansa ba ta kansa amma wanda yake neman falala ne yawa ya kamata ya shiga da alwala sai ya sallah yawwa ya shiga da alwala su yi sallah amma wanda ya shiga babu alwala ba ta wuce ba ba komai dama kaida shi ne zan ya shiga da alwala idan da da kala adukul masjida in dai yanku ya shiga masallaci sharɗin shi ne zan yana da alwala in ba shi da ita kansa yawa tsara amma ba a ce ga wani laifi da in bai yi sallar ba yayi dai alwala shi ne da laifi wallahu a'lam na'am na'am sai ya fara sai ya fara yana fara hudubar shine amma yin sallama ga wani abu ya fara za ka iya malam da Allah dan gyara wannan sun bi cika ba amma da kaga an yi sallama abin da ake yi shine ana kiran sallah yawwa saboda haka duk a wannan lokacin kana da dama amma yana cewa innal hamdalillah yasahu kowa shine wannan tafiyar tana da fa'ida yace na haka haka ya buka eh to sai kuma ne bare kuwa wanda yana masallacin shi tuntuni da wuri yazo yayi tayyatul masjidin sa wani uzuri ya kama shi sai ya fita ko na amsa waya ko aka dora gida ana neman sa in ya dawo sai ya kuma ai kamar sallama ce da Abdullahi da Umar cewa annabi ya ce in ka da dan uwan ku kai mai sallama shi ko bishiya ce ta raba ku da Abdullahi da Umar sai ku ya kuma ba bishiya kuna tare da yanzu bishiya ko wannan amudin ya raba kuna kuma haduwa zai ce wa assalamu alaikum shine ai malam Suleiman assalamu alaikum da Abdullahi da Umar yake koyi Allah ya ji kansa to wannan jini na'am wannan ga oke to wannan tambaye da yi ne oke wannan tambaye kamar sati biyu da ya wuce aka turo ta mutanen da suke zuwa masallacin juma'a dukun dukun da kayan aikin kamar makaniki da kafintoci da waye nan kafintoci zai taba muna da kafintocin mu ba mutanen kirki ne da yawa yawa to da haka yana so tunda mu kaga muna da su da yawa a nan gaskiya ba daidai bane a daidai bane duk wanda zai je irin su ne ma wankan ya zama wajibi a kansu domin abin da zai nuna ma wajibi ne idan ranar zaki zance zai fito da kayan ka ba zai tafi haka ba ko dai je ko rana a ce mai girma gwamna yana son ganin kafintoci zai tafi haka saboda haka ba shi da wani uzuri ya yi wanka ya tafi gidan wanka ya biya ɗari biyu nawa ne yanzu kuɗin gidan wanka ne naira ɗari ne ko yawa malam umar naira ɗari ne a biya in za a zuba ma ruwan zafi ba ɗari biyu ko eh tun da ba mai zuba ma Allah ya kiyaye to wannan shi ne gaskiya abin da yake wannan kuma tambaye da yake waye wani mutum malam na bi na bi wani mutum sallah sai na fuskanci bai iya tsayya ba ya matsayin wajen sallah take da na bibi sallah ka tayi sai ka kiyaye nan gaba ka nemi direba mai kyau amma sallah ka tayi wannan kuma yace shin ya halatta yin jam'i biyu a masallaci masallacin da yake da liman idan a tare ne wannan suna yi wannan suna yi ba ka halatta ba amma idan bayan da an gidan ne kun san wasu a mazhabar su ba a yin jam'i biyu a masallaci yau in dai liman yayi dan kuka zo ba sai dai ku tafi wani masallacin ba za ku yi anan ba akwai mazhabar da take da wannan ra'ayi to amma ya halatta me yasa saboda dalili guda ɗaya za mu faɗa saboda lokaci kuma tambayoyin yau ma na ga da yawa shine wata rana annabi an kidar da sallah sai wani ya shigo shi kadai zai sallah sai annabi ya kalle sahabbai yace wa zai masa sadaka aka yi wani ya miƙe yake to yi masa sadaka dan a yin jam'i inda bai halatta ba da sai annabi ya ce ku kyale ki ko fitar ka tafi wani gurin amma sai annabi ce wa zai maka sadaka sadakan nan kuma ko dai kai ka fara nafila ya duka ko kuma shi yana yi sadaka ji kai a zuwan nafila kake ji kuma farilla ya halatta domin ya samu wannan kun ji yadda sabai ke zan kowa ya samu alheri wannan shine wannan kuma mutum ne yi sallolin dare shin zai iya hada da karatu alkurani ko kuma tajmihi ya fi falala in ce kana da dama ka yi duka kai karatu alkurani mun ga ma inda ake tajmihi karshe ya rage minti sha biyar alfijir ya kullu sai ka koma istighfar kawai amma kai karatu alkurani zan samu ne zanto in dai sallar za ka yi aida ba qur'anin yana cikin ta shikenan sallar daren qur'anin yana cikin an kusan kuma karatun qur'anin na sallar ya fi falala na cikin sallar ya buga lala in ba ta haka ba yayi sallah ya zauna yayi karatun Qur'ani yayi wallahi ala mutum ya halatta yayi sallah da riga mai hoton mutum irin wasu rigunan da wasu suke sawa makaruhi ne bai kamata ba domin yana kawo tafi yana dauke hankulan mutane malamai ka duba kawo musallin na malam Mankawi yayi maganganu akan wannan ba daidai bane ya kamata a kiyaye wannan kuma cewa ya yi addu'a a farko kaga shine magana da ake ba ma hoton mutum ba ta wanda zai sa riga da suna kawai mutum yana gaban kana ta zuwa ga an sa Ronaldo Cristiano Ronaldo ko sai ka karanta domin ka iya kaga wanda ganin ya ya kawo mata ji kana ya cutar da mutum kwarai da gaske kana taji kawai kaga an sa Messi ya sunan Haaland wani haka kawai ke ta ganin sunaye marasa kan gado ba daidai bane gaskiya ba daidai bane ya kamata a kiyaye wannan bayan yayi addu'a sai yake wannan bai ban gane rubutun ba amma da kabar abu aka to wannan bari mu ga ina ji ta ta karfi ko na ga kamar sun kare yawa wanda ana cikin hutuba ana addu'o'in na larabci ya ta cewa amin ya hukuncin sai yake gaskiya a tsarin sunna dai in liman ko me zai ce shiru ake sannan ba a daga hannu kuma shi kansa liman baya haka haka ake da hannu sai ake daga a liman wajen addu'a shine shine sallar huduba ita kanta huduba ba tana da ka'idoji
قال وسوس جماعة نعم. to قال بدنا خطبة mhm.
ومن زيادة يعني ما لنا سبع السبع دعاء
wane mutum wane mutum to kaji shi ce da ya kasa hakuri ba ya gaya ba saboda haka hudu ba sauraro annabi yake ai sai ai a saurara amma za ka ga Allah dai kyauta abubuwan ne wasu abubuwan dai sun shiga in mutum zai yi yayi da gaske wannan aikin da imamai ne masu hawa mun bari kuma da aji eh da aikin shi kamata ya ma da shi ya amsa mu to abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana akwai ruwa Allah da yake wani kanin su ya bata ba gan shi ba yana da dan matsala haka ta kulwa muna roƙo Allah ya sa gan shi Allah ya sa yana hannu na kwarai muna roƙo Allah da shi na da ta akwai kuma wani da yake suna harka da wata kima na harka amfon a tattara sun tura miliyan goma an ta ta kakkaje wayoyin amma dai a ce an ganta a wani kamfani to muna fata Allah ya sa kuɗin nan ya fito Allah ya kiyaye gaba kuma eh malai ita irin sun jami'an mu na IPP kin lafiya kam ba ki da lafiya muna da Allah ya barki lafiya Allah ya dauka kun sarki ya sa ya zame masa kafara muna da Allah da sunan yanka kyawawa da gobin sa maka ka waɗanda suke mana wasiya da ajin yana da kai Allah ka biya musu bukatu musulmi ma da sa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta dan uwan mu na Filistin Allah ka agaza mu wannan Yahudawa da suka wada mu suke kake su ba dare ba rana Allah kai mana magani Allah ka musu kakin kai akan falka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara waɗanda suka sa aure a gaban rokan da aure sako a gaban Allah ka jigan mu masu neman sana'a da aiki Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunan ka jawa da tsohon ka madaukaka sun ce rayuwa da tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka lattafa mana Allahumma inna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين
Thank you. Thank you.